الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci a yau rana ta takwas ga watan ramadan hijiriya 1445 wanda ɗaya kirgin kuma 18 ne ga watan march 2024 daga wannan masallaci masallacin al'afat da ke cikin anguwan nasarawa cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsiri a cikin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara jiya mun dan fara mun karanta aya ta 186 fadin Allah madaukin sarki wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun mun dan fara bayani introduction kadan game da ita muka ce insha Allah ta'ala yau litinin ba yau litinin insha Allah za mu sake karanta wannan aya mu ɗauko bayanai da ya sauwaka a ƙarƙashin ta kafin mu je aya ta gaba kuma na'am ala ramma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayinka suka tambaye ka game da ni ubangiji fa inni qaribun ni ai a kusa nake ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'ani ina amsa addu'an wanda ya roƙen ina amsa addu'ar mai roƙona in ya roƙe ni mai roƙona in ya roƙen ina amsa addu'ansa sai ubangiji ya ce to fal yastajibu li su amsa min aifal yujibu su amsa min abinda na umarce su su aikata domin nan falyastajibu kalma ta falyastajibu ai falyujibu li su nemi amsa addu'ata ta hanyar yimin biyayya ta hanyar bina ta hanyar yimin da'a ai falyujibu li li'anna al-istijab bi ma'ana ajab su su amsa min tunda ni ina amsa musu to su ma su amsa min ta hanyar yi min da'a da biyayya kisa Allah ke cewa wallazina istajabu li rabbihim me yake nufi istajabu li rabbihim ai su masa biyayya su amsa masa ta hanyar su yi masa biyayya falyastajibu li su nemi amsawa ta ta hanyar biyayya wal yu'minu bi kaga wal yu'minu ta ƙara fito maka da faliyasta jibu su yi imani da ni la'allahum yarshudun lalle za su samu dace za su ɗau hannu la'allahum yarshudun za su samu dace za su saukan hanya wai za su halaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun ni ina kusa ai fa qul lahum kenan ka ce musu inni qaribun ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'ani ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni falyasta jibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ko ka samu shiriya wannan in an zo ka- ka'ida ta nahau la'alla malaman nahau suna ce mata littaraji littaraji mun gane ko babu wanda zai yi aiki da ita sai ga wanda yake bukata sai ga mabukaci wanda yake bukatan wani abu wanda kuma yake tsammanin damuwarsa za a yaye mata ita- ma- mata shi nan kusa yanzu nan Allah ne yake magana la'allahum yarshudun yanzu da Allah min Allah ka'ida ta tafsiri duk inda kaga la'alla a Qur'ani mudafatan ila Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yi magana da ita litta'lili ce ba littaraji ba ma'ana sababi ne abinda aka ce muku la'alla din sababi ne na ashiryar da ku sababi ne na ku dau- ku zama ku zama kuna kan hanya sababi ne na makomar ku ta yi kyau sababi ne na tasarrufin ku ya zama ya dau hannu domin al-irshad ar-rushd yana da ma'anoni da yawa cikin ma'anoninsa shine husnul tasarruf mutum ya zama yana da yana da makoma mai kyau al'amuransa suna kyau na duniya ya zama ka dau hannu shi yasa Allah yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan ay at-tasarruf al-hasan ko kuma idza tahassana tasarrufuhum to nan nafsin sa ne la'allahum yarshuduna lalle hakan da za su yi zai sa su samu daukan seti su zama sun hau hannu mai kyau duniya da lahira kuma ubangiji idan ya dora ka a hannu mai kyau ya dora ka a seti a hanya mai kyau ka samu kana da tasarrufi mai kyau yana nuna lahirar kama ita ce makoma mai kyau la'allahum yarshudun za a samu shiriya za a samu babban rabo akwai fa'idodi karkashin ayan nan da yawa fa'ida ta farko lalle yin azumi yin mutum yayi azumi to akwai tsammani mai yawa kaso da yawa mai azumi Allah zai amsa masa addu'o'insa ya yaye masa damuwoyinsa menene dalili domin kun duba wannan ayar ba ambace ta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ba sai da aka gama maganar azumi kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat faman kana har aka zo waman shahida minkum ash-shahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي kaga ana maganan azumi ne wannan yake nuna ƙarshen azumi makoma ce mai kyau ga mai yin addu'a da mai bukata da mai damuwa Allah ya yi masa damuwoyinsa shi sa cikin addu'o'in da ake karba akwai addu'o'in mai buɗa baki lokacin da ya zo buɗa bakinsa kisa wannan ayin zaganta ƙarshen akan ayan azumi ana kammalawa sai aka cika da ita an cika da ita kuma sai aka ƙara tafiya cikin azumi uhilla lakum lailatus siyamin rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna me yasa aka sa ta tsakiyar bayan ta azumi gaban ta azumi dan a nuna maka amsa addu'a tana da alaka azumi yana da alaka da amsa addu'a ta fiskoki na kusa wasu malamai suka fidda fa'ida suka ce yustafadu minha fa'ida ukhra akwai wata fa'ida da malamai suka zakulo annahu yanbaghi addu'a fi akhir yawmi siyam duk ƙarshen ranar azumi ana so ka yin addu'a ranar da kai azumi sannan ƙarshen ranar azumi in yau aka ce an ga wata na shawwal to ana so ka yawaita addu'a wannan ayar baya ta tabbatar mana haka istinbati kuma an fito da shi a wannan ayar mece ce ayar baya wali tukabbirullaha ala ma hadakum tukabbirullaha ala ma hadakum ku girmama Allah wannan du'a'u ibada wa du'a'i mas wa du'a'u masala kuma wannan ayar kuma tana nuna mana tausayin ubangiji akan bayinsa tausayi akan bayinsa yanzu cewa Allah yi wai za su alaka ibadi bai ce wai za su alaka nasu anni ba fa inni qarib sai ce za su alaka ibadi in kayana suka tambaye ka ka gaya wa kayan nawa haka ubangiji mu kayansa ne ya danganta mu da su don tausayinsa a gare mu ga duk wanda zaka kira shi zaka masa kyauta sai ka ce da Allah ka gaya mana Aliyu duk sanda yake da wani abu zai tambaya ba dai sai kana ji ko ka gaya malam Aliyu duk sanda yake da wani abu zai tambaye ni ka ji na malam Aliyu sai na awal keti barista awal keti kaya na ne duk abin da yake bukata ka masa magana nawa yafi karfi na awal keti kaya na ne to haka ubangiji ya gaya mana ibadi anni bayina ne fa inni qaribun to kaga babu wanda zai zama mai asara sai wanda baya dukufa a wajen ubangiji lokacin bukatunsa da tashin hankalinsa ka tafi wajen boka ka je gurin boka ka tafi gurin malamai na'am babu laifi ka nemi tawassuli da addu'an bayan Allah na gari amma ka san addu'ar ka fa za ta iya fin karfi a lokacin da ka cika sharuɗa na addu'a za mu zo mu yi tattauna a gurguje fa'ida ta gaba fa'inni ƙaribun fa'inni ƙaribun Allah ya tabbatar da sifa ta kusanci ga bayansa ga bayinsa Allah yana kusa da bayinsa wannan ƙurbu nafsihi ne mun gane ko domin ka duba zama'ir ɗin iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun inni ana qaribun qurbu nafsihi kusancin ubangijin ne dukka zamiran zaka samu suna koma zuwa ga Allah ne saboda ka ba wani tawili da zaka zo kai ana wai za sa'alaka ibadi niwa Allah wai za sa'alaka ibadi anni niwa fa inni niwa qaribun niwa Allah kullu hatar jiwo ila Allah sau da aka wannan ƙurf ɗin ash'ariyanci ne ka ɗauke shi ka fassara shi da rahamarsa ko mala'ikunsa fa inni qaribun fa inna mala'ikatuhu qarib fa inna rahmatuhu qarib na'am mun san inna rahmatullahi qaribun minal sannan amma nan ba za ka ɗauke ta da haka ba domin wannan khilafu zahir ne kuma mun san ka'idodi na tafsiri wajen ma'anil ƙur'an da alfazul ƙur'an da alfazul lugal arabiya mun san ka'idodin fassara su in kwa ka ɗauko ka ce ka fassara shi da rahama ko da mala'ika wannan ya tadi tashtitul dama'ir biduni dalil ka kawo lamirai kata-kata a guri wanda baka da dalili ba a ɗauko damirin da ba zai shiga guri ba a aro shi a zo a sa shi a guri sai da siyaƙi ta zance sannan wannan ƙurf ɗin alƙurbu ba kaman alma'iyya ba ne ma'iyyatullahi in an ce allahu ma'ana shek musa ya dawo nan mana ya zauna shek musa hussein mun ma'an maka umarni da duk kwamiti sun ce sun yi ittifaki sun yi ijima'i sun ce ana so a ga a shek min shawi a sama ya yi haƙuri kuma idan aka ce allahu ma'ana in an ce allahu ma'ana wanda ya kasu kashe biyu ko ma'iyya amma ko ma'iyya khassa ma iya amma inna allaha ma alladhina taqaw Allah yana tare da mu'minai Allah yana tare da mu'minai ta bangaren zai taimake su zai yi kaza zai yi kaza akwai kuma ma iya amma wanda ta game kowa ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa ma'ahum wala rabi wala wala wala wala wannan ma iya ce amma amma ita alqurbu bata kasu kashi biyu al'amma wal khassa alqurbu khassa ce kadai ƙurbullahi ya kunu bilmu'mini na faƙas ƙurbuhu tare da mumine da masu tsoron Allah ne kaɗai ba za ka faska za ka kawo alƙurb ga kowane kafiri kowane taro kowane tare a tarkace ba ƙaribun rahmatullahi ƙaribun minan to nan gurin da isa alaka sa'ala abin fa'in ne ƙaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani falyasta jibuli wanda mai da'ar ubangiji ga shi ake maganin ƙurf ɗin a nan gurin yawa shi yasa Sheikh Uthaymeen Allah masa rahama yake cewa rajihu annahu khassun biman ya'buduhu wannan qurb din ta keɓanta ne ga wanda yake bautawa Allah au ya da'uhu ko wanda yake kiran Allah yake roƙonsa domin alqurbu bata zo ala wajhin mutlaq ba an zo da abin nan taksisi ne ba kamar ma'iyya bane duk da cewa wani zai tambaye ka wani zai tambaye ka zai ce to ya zaka fassara mana wannan ayan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wani zai kawo wannan ayan Allah ce nahnu aqrabu ilayhi lokacin fitar rai nan ana nufin da mumini da kafiri da kowa kaga nan zaka ce abin nan amma ce ko nan za ka ce ƙurbullahi azza wa jalla amma ce ya za ka fassara nan gurin wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid is yatalaqqa al mutalaqqiyani anil yamin wa anil shimali qa'id to wannan gaban ayan is yatalaqqa al mutalaqqiyani anil yamin wa anil shimali qa'id yana fassara maka cewa aqrabu ilayhi minkum mala'iku ake magana ana maganan mala'iku ne domin wani guri Allah cewa falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ana magana tun mala'iku ne siyakin zance yana fitar da ma'ana so da ka dan ba ash'are mai ta'awili ba zai dauki wannan ya dauki wannan ya je ya hada shi da can ya ce maka shi ma mala'iku ake nufi ba wancan qurbu nafsihi ne a babi na aqida to anan gurin kuma har yanzu akwai wani tunani سبح اسم ربك الأعلى من صفة الله تبارك وتعالى على العلو كنزو يا ذاك هذا على العلو والقرب علو وقرب يا ذاك هيك هذا سو أن الله أثبت ذلك لنفسه سيكتش أبنجي هكا يتبتر وكنزا يتبتر مسا القرب كما يتبتر دع العلو za a iya tambayinka aito ya za a ce kuma kuwa yana sama sannan kuma yana kusa yana sama kuma yana kusa ba za ka ce wannan ai abu kamar akwai cin karo ba an hada masu cin karo guda biyu Allahu laysa kamithlihi shay'un fi jami'i sifatihi fa huwa qaribun fi uluwihi wa aliyun fi qurbihi ko kuma wa aliyun fi dunuwihi wannan nassin nafsin ibaran da Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen yayi haka kuma alkasimi a cikin mahasinu tawil irin ta yayi aiki da ita Allah tabaaraka ta'ala aliyun aliyun qaribun fi uluwihi wa aliyun fi dunuwihi daukakan da ubangiji yake ba zai kora kusancin sa ga kai ba ta irin kusancin da ya dace da shi shi ya bamu labari shi ya san wani irin kusanci ne haka kuma kusancin sa baya kore daukakar sa sabbih isma rabbikal a'la أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون to amsa addu'ar amsa addu'ar bawa dole akwai sabuba akwai sabuba cin halal kankan da kai zuwa ga ubangiji biyayya ga Allah zuciyarka ta zama rafkananniya karka ke roƙon Allah kana ganin za a amsa maka ko ba za a amsa maka ba ka roƙi ubangiji kana da confidence wa'annan abubuwa ne da suke sa amsa maka addu'a ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahmatullahi tabaaraka wa ta'ala alai a cikin littafin sa zadul ma'ad sai kasa addu'a da mai addu'an da wanda za a da sifan wanda za a karba sai kasa su kashe uku tana son ɗauki na ukun ne shi ne wane ne tun da an ce za a amsa maka suwa ake amsa musu addu'o'insu bayan azadul ma'ad ya yi magana a cikin aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi sai ƙara cewa kazalika du'a ita fa addu'a fa innaha aqwal asbab fi daf'il makruh tana daga cikin manyan sabuba na Allah ya tunkuɗe maka abin da kake ki mutum mai yawan addu'a zaka samu Allah yana tsare shi daga sharri daga fitina daga bala'i daga saran mahassada daga ƙiyayyar masu ƙiyayya daga magauta da ba sa so ka ci gaba yawan addu'arka da yawan tashin daranka da yawan kankan da kai zuwa ga ubangiji zai taimake ka akan wannan sai dai kuma malam yake cewa lakin qad yatakhallafu anhu atharuhu amma fa ka iya yin addu'an ya zama da akwai wasu impediment da za su hana ake karban addu'anka ko raunin ranka ta yadda ka yi ta sabawa Allah har ubangiji baya son ka Allah ka tsare mu ko kuma zuciyarka bata fuskanci ubangiji yadda ya kamata ba sai ya zamana kamar itace ne bushashe ta yadda ba zai tankwasu ba ba zai tankwasu ba to akwai matsala to sai ya ci gaba da magana sai ya je har can sai ke ce muku ɗauki labarin mutumin da ya tsawaita tafiya mana wani mutum ya tsawaita tafiya ash'atha akbara ya muddu yadahu ila sama ya rabbi ya rab yana ta addu'a ya ubangiji ya ubangiji amma matsalansa matsamuhu haramun abincinsa haramun ne kaga mai cin haram yana daga cikin impediment blockage na ba za a karba maka addu'a ba shan haram saka kayan haram rashin damuwa da haram ana sabon Allah ba abin da ya dame ka ba za ka yi magana ba ba za ka nuna ɓacin rai ba kake kawaici da zama da masu sabon Allah idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr in kaga masu sabo kabar gurin in dai ba za ka tsaya ka musu wa'azi ba to kabar gurin in ko baka bar gurin ba innakum idan mithluhum kai ma kwatankwacin sa ne a zunubi wannan kake tabbatar da masu sabo kan sabo baka musu fada baka daukan mataki ba a ganin alamu baka kaurace musu baka cewa har abada kar mu sake haduwa in dai irin wannan haduwan zamu ke yi da ku haduwan mu zagi wancan mu cuci wancan mu aibanta wancan mu ba mu faɗan alkhairi duk haduwan mu sai dai sharri mu ba mu san mu faɗi alkhairi kan mutane ba wannan ita ce haduwa har kiyama ta tashi karka yi wannan haduwa wannan majalisin shi irin zaman sa kenan har kiyama ta tashi karka zo da wannan majalisin to irin wannan yana daga cikin abin da zaka yi ta addu'a amma kullum bala'i na sauko maka kullum kana addu'a ko kuma kullum kana ganin bala'i sannan kullum kana roƙon Allah ba kuma kullum baka cikin kwanciyar hankali kana cikin wanda haka kawai baccin su zai dauke ka nemi me dalili wallahi tsakaninka da Allah akwai abin da kake to ibnu qayyim a can gaba sai yake cewa waddu'a'u min anfa'il adwiya wallahi yace addu'a tana daga cikin maganin da yafi kowanne amfani mara lafiya kayi kayi kayi an yi duk gwaje-gwajen duniya wallahi koma addu'a bal ma kafin aje gwaje-gwaje in ka shiga rashin lafiya yawaita addu'a kaga ikon Allah wa huwa aduwul bala ita addu'a makiya ce abokiyar gaban bala'i ne yadda shedan abokin gaban ka ne to haka ita abokin gabar bala'i ce duk wani bala'in zaka yi addu'a sai ta yake shi yudafi'uhu zai tunkuɗe shi wa yu'alijuhu zai maganin sa wa yamna'u nuzuluhu kuma zai hana saukowan bala'i ga mai addu'a wa yarfa'uhu in akwai bala'in kuma Allah zai dauke ta aw yukaffifuhu idza nazala ko kuma in ta sauko ta zo maka da sauki karshe sai ce wa huwa silahul mu'min addu'a takwabin mu'mini ne Imam al-Baghawi yana fassara falyastajibu li ay falyujibu li bi ta'ati don ya nuna maka da da'a da biyayyen Allah da nisantan sabo to su ne za su amsa maka amma kana sabon Allah kana abin da kaga dama baka girmama Allah baka damu da me zaka ci ba cin nan na zuciya da kuma na jiki zuciyarka ya zama na Qur'ani take ci da zikirin Allah take ci ta koshi da Qur'ani da zikirin Allah jikinka kuma ya koshi da halal wallah za ka yi ta yin addu'a ce sa wasu ka tsoraci addu'ansu wasu ko zaluntansu ka yi ka tsoraci amsan da za su bar in ba ta da kyau wallahi sai kaga an samu matsala saboda mai tsakaninsu da Allah akwai kyau falista jibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun na'am ala ramma
علم الله أنكم كنتم تختارون تطغوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر na'am ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد na'am تلك حدود الله فلا تقربوها na'am كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ubangiji subhanahu wata'ala yake ta uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum an halatta muku daren azumi arrafathu ila nisaikum kuke kusantan iyalanku duk abin da aka ce an halatta maka da ya yake da haramun ne. ai mun yi bayanin jiya ko da daren azumi haramun ne ga su Anas da sauransu ko banda kai uhilla lakum an halatta muku lailatas lailatas siyami daren azumi arrafatu ila nisaikum kusanci iyalanku hunna libasul lakum su iyalan naku tufafi ne a gare ku mana kwanciyar hankali ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma kwanciyar hankali ne a gare su alimallahu ubangiji ya sani yana sane annakum kudin kuntum kun kasance taktanuna anfusakum kuna ha'intan kawunanku kuna ha'intan kawunanku zamu zo mu fassara eh, Allah ubangiji ya hana su in an ci abinci akai ko akai bacci ba za a kusanci iyalai ba ba za a sake cin abinci ba to sai ake samun wani an samu matsala da wasu daga cikin sahabbai bayan sun yi bacci sun tashi ko kuma iyalansu sun yi bacci amma sun kusanci iyalansu suka shiga tashin hankali to wannan shine ha'intan kawunansu da suka yi fataba alaikum ay fa khaffafa ankum sai Allah ya sassauta muku nan gujin karka fassara shi sai Allah ya karbi tubanku in ka fassara da shi akwai wanda suka fassara amma fataba alaikum fa khaffafa ankum almashaqqatu allati kanat min qabl wancan abin da kuke wahala da shi da yanzu Allah sai ya sauwaka muku shi zamu zo mu tattauna akai wa afa ankum ya muku afuwan kuma abin da kuka aikata din fal'ana to a yanzu ba kaman da bane bashiruhunna ku kusance su ku duba kinaya ta ubangiji ku duba yadda ubangiji yake nuna mana kunya ta magana duk abu na kunya karka fate shi gatsau sai ka ce yaro ko yaro ma yanzu in yayi gatsau din nan ka kalle shi sai ya dan yi dariya kai ina zaka je to zan je kashi ne kai kai kai kuma kashi kai kuma sai sun kuyar da kai a zan je bayan gida shi sa uhilla lakum lailatus siyami arrafathu sai ka mana rafas nan kuma da zo fal'ana bashiruhunna ku kusance su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da ubangiji ya wajabta muku a nema na falala ku nemi yaya ku nemi addu'an ku nemi amsa muku addu'o'inku ku nemi ibadunku na azumi amsa ta ta'a wafta goma ka taba Allah lakum wa kulu washrabu ku ci ku sha ku duba can fal'ana bashiruhunna da wa kulu washrabu to bashiruhunna hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad sannan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad duka abu biyu ne ku ci gaba da kusantansu har sai alfijir ya fito ku ci gaba da ci da sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad abyad har sai bakin zare ya bayyana muku min al khaytil aswad daga fadin zare min al fajr na daga al fajr ma'ana har sai al fajr ya fito muku har duhun dare ya yaye al fajr ya fito daga al fajr ya fito sai ku daina cin abinci da kuma fa da kuma kuna yin bacci isha tana yi shikenan an samu matsala fala taqrabuhunna to amma fa kar ku kusance su wa antum akifuna fil masajid ko wala tubashiruhunna kar ku sadu da su wa antum akifuna fil masajid alhalin kuna itikafi a masallaci kar ka ce ka Allahu akbar Allah mun tuba maka annan maganar Bahaushe babba ce in ka tuna girman Allah sai ka ce Allah mun tuba Allah ka yafe mana ka duba fa Allah ga malam matarka ta halal ta halal da rana aka ce haramun ne ka kusance ta da daddare yanzu an baka dama amma fa kana shiga itikafi ku duba fa itikafi mustahabbi ne ko sunna ne ba wanda ya ce itikafi wajibi ne amma a cikin aikata sunnan aka ce karka kusanci iyalinka za mu tattauna matsala karka je gurin iyalinka kuma ka yadda ka zauna a masallacin saboda yawa Allah biyayya ga wanda zai aikata zai yi haka ga ubangiji to me zai kai shi kuma ya je na ya nemi na sabo na gefe matar ka fa ka kaurace mata wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi tilka hududullah wannan dokokin Allah ne fala taqrabuha wannan ablagu min fala ta'taduha fala taqrabuha yafi fala ta'taduha karfi kar kuskance ta kazalika yubayyinu Allahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun kamar haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum dan ya zama sababin at-taqwa mun ce duka la'alla in tazo ko tai fassaran ta fito akwai bari ku ji me imamul qurtubi ya fada mana abdullah imamul qurtubi yake cewa fihi 36 mas'ala karkashin ayan nan akwai mas'ala 36 kowace mas'ala ɗayan zamu yi ta dalla dalla zama ɗaya ne amma na ware mana mas'aloli guda 15 wanda su ma mewa wasu na tsallake wasu saboda in na zo wani maganin sai wasu su shiga bari mu fara mas'alatul ula mas'ala ta farko uhilla lakum an halatta muku in ka ji guri an ce an halatta maka annahu yaqtadi muharraman qabla zalik kenan da haramun ne kafin haka summa nusika sai aka goge shi aka dawo muku da shi halacci to ya aka ya zama halal ya aka ya zama haram halal haram da yanzu ya zama halal ya aka yi الشيخ خالد ابن سليمان المزيني أشكل للتافن المحرر في أسباب نزول القرآن للتافن يمي كيو مجلد يقول أبيو دك وسو أسباب النزول من خلال كتب التسعة أشكين هدي لتتفن هديسي قد ترى مو أهل السنة منا صحيحين قد أبيو كوم duk wanda yake cewa kutubu sihafu sita jahili ne wannan dalili na faɗi wannan kalmar sihafu sit wannan jahili ne mai magana ne mu ahlus sunna inda na sahihai da na sahihai wa'annan sahihai ne su muke da su sahihani sayyid bukhari sai muslim sunan tafin mu ingantattu ga duk wani abu da kake da shi a cikin observation zaka same shi a wani guri a gefe ingantacce a cikinsa amma abu dawud tirmidhi annasai ibn maja albayhaqi da sauran kutubus sunan da sauransu akwai sahihi akwai da'ifi a cikinsu bal ma akwai wanda akwai maudu'i ma a ciki ko wani hadisi ma za ka samu ƙarya aka yi annabi kuma yana ciki kuma su da suka tara ba su ce dama hadisansu ingantattu ba ne ba wanda ya faɗa amma bukhari da muslim iltazamu as-siha su sun lazanci wannan kuma sun ba kowa a samin kuma mu ahli sunna zaka tambaya ba kai zaka je kai shishigin ka ba kai jahilcin ka saboda naga wani jahili ne yazo yayi jahilci anan gurin ta yawa wani dan gana jahilci ba na wasa ba wanda yara 'yan yara 'yan sanawiyya 'yan jss a haya islami za su masa dariya tunda shi ba a halin suna ba ne mai shigo da shi wajen wallahi yara 'yan jss wallahi za su masa dariya wai suna da su hahu state ya yi ta surutu ya yi ta kwaba malam yake cewa sababin nuzul me sababin saukan wannan ayar sababin saukanta zan kawo mana hadisai guda shida ne amma zan taƙaita a hadisai guda uku sun isa su fito mana da komai imamu bukhari 1915 numban hadisin da imamu ahmad da imamu darimi da abu dawud da imamu tirmidhi da imamu nasa'i dukansu daga bara ibnu azib dukansu daga bara ibnu azib Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sa'iman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan ɗaya daga cikin su yana azumi fa hadara al-iftar sai abun bude baki ya zo masa fanama qabla an yuftir sai yayi bacci kafin yayi bude baki lam ya'kul laylatahu shikenan ba zai sake cin abinci a wannan daren ba kamar yanzu yayi suhur ne baccinsa shine suhur kamar yayi suhur wala yawmahu awunin duka ba zai ci abinci ba hatta yumsi har sai washe gari bude baki yanzu misali ba gobe zamu da azumi ba da asuba zamu yi suhur to muka yi suhur da asuba mun gane ko mu yi suhur da asuba mu shiga kwaramniyar mu ka dawo ana kiran sallar magarba sai ka shiga gida an yi sallar magarba sai ka shiga gida madam ina abinci sai ta ce ayya barin jin dauko kana hawa kujera saboda ka gaji sai bacci ya dauke ka tana zuwa sai ta zo ta same ka kai bacci to kai sabon ka sake sabon daukan azumi kenan wannan baccin ba za ka sake bude baki ba sai kuma washe gari a wannan lokacin shi ma an ka kara bacci sai ka kara tazarci inda ka yi bacci bayan buɗe bakin ne ka yi bacci to shi ne yake faɗa yake cewa harsa fa inna kaisa ibn sirma ko kuma ibn surma lalle akwai wani sahabi da ake ce masa kais ibn surma ko ibn sirma kana sa'iman ya kasance yayi azumi falamma hadara al-iftar lokacin da buɗe baki yazo atamra'atahu fa qala laha sai yazo wajen matarsa sai ya ce mata a inda ki ta'amun an gama abinci قالت لا تace ba a gama ba lakin an talik fa atlubu lak bari in je in dan dafo maka indomi inda ba gama abinci ba kai a dauko indomi ko kuma bari dan debo gunde dan dafo din wa kana yawmuhu ya'mal kuma yayi aiki a wannan wunin ya gaji fa ghalabathu aynahu sai bacci ya dauke shi kafin ta dawo daga kitchen fajawat imra'atuhu sai matarsa ta zo falamma ra'athu na'iman kenan da ta ganshi ana bacci qalat sai ta ce khaybatan laka ba zagi bane wannan ba zagi bane kamar ta ce amma ko ka shiga ukun ba zagi bane kamar ta ce tab amma ko ka samu matsala ai ko ya samu matsala ne ta ce ai ko ka samu matsala da yaji tana faɗan ka samu matsala sai bude ido shi ma yana bude ido ya san lalle akwai matsala ne falamman tasafan naharu da gari ya waye har tsakiyar rana ta zo a zahar ka tuna fajiya ba a ci ba a zahar ta yi kan ai dole za a ga wani abu ko rushiya alai wala sai ya shiga ya fita hayyacinsa fa zakar zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa zukira zalika lin nabi ko fa zakar zalika lin nabi sai aka bawa annabi labari ko ya ga annabi ga fa halin da ya shiga gashi fa ya zama wujiga wujiga fa nazalat hadhihi al aya sai Allah ya saukar da wannan ayar uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad to yanzu ba mu tambaya ba wannan azumin ya ya ya karasa shi yawa mala anas yace ai shi ne daga kansa sai aka ce yanzu an cire saboda musulunci kullun sauki yake nema mana shi yasa a ayar da ta gabata yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra sana akwai ka'ida ta masu usulul fiqh al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk inda musulunci ya ga kana wahala wallahi sai ya baka sauki duk addinin da kaga ka shiga wahala ya ƙara maka wahala wallahi ba musulunci bane ba daga Allah kuma yake ba mu dai namu addinin kam Allah da muka sani shine duk inda muka sha wahala sai ya ba mu sauki wa'ala yasa in kana azumi aka ce faman kana min faman kana maridan aw ala safarin in baka da lafiya ko kana tafiya fa iddatu min ayyamin ukhra ka karya azumi ka biya shi daga baya idan kana tafiya sallah mai raka'a hudu kame da ita nawa kame da ita raka'a biyu sallah mai raka'a hudun bayan kame da ita biyun ma aka ce ka hada lokaci daya saukin musulunci duk inda kaga wahala sai an kawo mana sauki noma idan ruwan sama ne ya shayar da ita zakkanta nawa za a goma ka fidda ɗaya amma in kai ka mata bayi ishirin ne za ka fidda ɗaya kudur rahamar Allah duk inda wahala ta faru sai a kawo maka sauki hadisi na biyu zan tsallake wani shi ma imamu ahmad kun ga can bara ibn azib ko can gurin bara ibn azib nan kuma imamu ahmad daga abdullahi ibn ka'ab ibn malik abdullahi ibn ka'ab ibn malik domin ka'ab ibn malik ba kun san kissan abdullahi ibn ka'ab ibn malik ba wanda ya kawo mana kissan ka'ab ibn malik doguwar kissan nan hadisin bukhari hadisin takhalluf na anas a zuwa yakin tabuka eh ka'ab kai zuwa yakin tabuka wa ala salasati allazina kullifu to har yanzu nan abdullah ibn ka'ab ibn malik yana riwaya daga babansa yake cewa kanan nasu fi ramadana lalle mutane a cikin watan ramadan mutane a watan ramadan sun kasance idan samun rajulu idan mutum ya azumi fa amsa fa nama lokacin buɗe baki ya yi bacci har ma alaihi ta'amu wa sharabu wa nisa ci da sha da iyalinsa duk ya haramta a gare shi hatta yuftira min al-ghadi har sai washe gari ya sake buɗe baki faraja umar ibn al-khattab umar dan khattabi sai ya dawo gida min inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin annabi ya dauko karatu sai ya dawo gida za ta lailacin wani lokaci da daddare wa qad sahira indahu ya dan yi dare a wajen manzon Allah misali mu ce karfe 9 ya dawo fa wajada imra'atuhu namat sai ga matarsa ta yi bacci da to yanzu mata in ta yi bacci kai ma an baro maka aiki kenan sai samu ta yi bacci fa ha sai ya bukace ta fa qala sai ke ta inni qad nimtu tace na yi bacci fa fa qala ma nimti ce ba wani bacci da kika yi thumma waqa biha a wata riwaya yace yazo ya samu bayan ta yi bacci kuma ta yi masa ado sosai ta yi kwalliya ya ce sai ya kusance ta sai hankalinsa ya tashi kaga kusantan sai na umar akwai ta'awili tunda ba shi ya yi baccin ba haka ne ko baka bane ita ce ta yi baccin ya iya tsammanin ma tunda ba shi ya yi baccin ba babu komai a gare shi sai ya kusance ta ina fata an gane shi ma ka'ab ibn malik kamar yadda ba ɗansa ya ruwaito sai ce babana ma irin haka ya same shi dukka suka ɗunguma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba wa manzan Allah labari sai Allah ya saukar alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum ai ubangiji ya san ha'intan kanku nan da kuka kasance kuna yi kai na Umar da Ka'ab ku ne yanzu ka zo ka faɗa akwai wasu ma kuntum taqtanuna fataba alaikum wa afa ankum Allah ya yafe muku kuma ya muku afuwa fataba alaikum wa afa ankum kalma ta fataba alaikum galibi tana zuwa da ma'ana guda biyu ko na tuba karban tuba game da wani abu da kai na kuskure zaka iya fassara shi da haka ko kuma ana nufin fataba alaikum fa khaffafa Allahu ankum ku yi abu kuna cikin kunci da wahala har yana sa kuna fita daga wani abu da aka ubarce ku to fata ba alaikum ubangiji sai ka muku sauki sai ya ce yanzu an cire wannan hukumin an canja shi an ba ku sauki almashaqqatu tajlibu at-taysir at-takfifu kenan akai ku kan ruksa da ibaha kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adina min thuluthay al-layli ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحسوه Allah ya san ba za ku iya yin sallan daren ba gaba ɗaya fata ba alaikum ai fa khaffafa ankum faqra'u ai fa sallu ma tayassar lakum min salatin layl faqra'u ma tayassara min alqur'ani ai fa sallu ma tayassar lakum min qiyamil layl kaga fa khaffafa ankum nan fataba fataba alaikum ai fa khaffafa ankum mun gane ko haka kuma fadin Allah madaukakin sarki faman lam yajid kisa na kuskure ga wanda ya qatalul am qatalul khata wa man kana mu'mina ay yaqtul mu'mina illa khata wa man yaqtul mu'mina khata'an fatahrir raqabata sai aka ce faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan ay takhfifan min Allah ai kun san wanda ya qatalul khata ai bai yi zunubi ba balle ka ce taubatan min Allah an a yafe masa khata ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce yayi amma kuma sai ka ce fataba alaikum ko fata taubatan min Allah ai takhfifan min Allah saboda haka nan wajen alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum ay fa khaffafa ankum wa afa ankum abinda kuke gana tashin hankali ne kamar kun saba wa Allah Allah ya muku afuwansa dan bakin cikin sahabbai sai ka mutu sai ka mutu makiyin sahabbai shi kuma ba wanda yake so ya ji an tsana an zaga sai sahabbai shi sa aka zo wai sayyidina usman sayyidina usman kam eh, bai gudu ba ranan yaki da aka zo yakin uhud baya cikin wanda suka gudu ce yana ciki mana to ai mun san gudu ranan yaki kuma annabi ya ce daga cikin kaba'irul zunub sai ce to sai me ka dawo qur'ani innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu ba'da ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim su kuma afa Allahu anhum ne ba sa su a ce sahabbai sun yi kuskure dama masu kuskure ne za su iya yi wannan ce aqidar ahlus sunna babu wanda baya kuskure sai mala'ika ne Allah ya nasanta mana mala'ika ne kadai Allah ce la ya asuna Allah ma ama wa yaf'aluna ma yu'marun amma har annabawan Allah sa iya yin kuskure amma su atake Allah zai gyara musu atake annabi Musa bai kuskure ba fawakazahu Musa faqada alai annabi Ibrahim ba faɗi kuskurensa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam afa Allahu anka lima adinta lahum ba kuskure annabi ba amma Allah ce na maka afuwa wa ake wa afuwa wanda ya kuskure lima adinta lahu laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari wal duk maganar tuba wani abu ne laysa laka min al amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun duka ana nuna wa annabi ya tsane wannan abu ba haka bane ga yadda za a yi annabawa sun kuskure atake sannan aqidar ahlus sunna annabawa ba sa kuskure a hanyar wahayi a abinda ake aika musu babu kuskure ko kwaya daya nan kuma ma'asumai ne anan fi amril wahayi Allah ya tsare su sannan ubangiji ya tsare su daga kawarimul muru'a duk wani abu na zubar da mutunci Allah ya tsare su ba za su fada wannan ba amma wasu abubuwa daban zaka iya gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ba wasu izini a yakin tabuka wasu kaza eh kuje eh kuje amma Allah zai masa fada ka saboda haka afa Allah menene aliballahu alaikum kuntum takanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum to har yanzu fa muna maganar sababin saukan ayan ne ban ma gama guda ɗaya ba ko tsayi sababi na uku ibn abbas yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum ina ne kam na'am kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun waccan ayan da muka karanta ya ce fakanan lasu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam idan sallu al'atama su sahabbai sun kasance in sun sallaci sallan isha ina gaba sai na karanta shi ba makwatan sa ne a baya ba sai mun maimaita shi ba bari mu tafi kan result kai tsaye saboda na ga lokacin yana kusanta ne wannan sababin da muka faɗa shine manya-manyan malaman tafsiri suka kawo a cikin tafsiransu imamu tabari إمام البغوي ابن عطية إمام القرطبي ابن كثير ابن عاشور وإنن بسوني دكابة أقولن أهل السنة إن كاكاو إنن كاكاو الطبري كاكاو القرطبي كاكاو البغوي كاكاو ابن عطية كاكاو ابن كثير كاكاو ابن عاشور نقوانا قواننا الطاهر ابن عاشور محاسن التأويل باكن كان با haka suka fada imamu tabari yake cewa in qala lana qa'ilun wama hadhihi al-khiyana da za a tambaye mai tambaya da tambaye mu wannan khiyanan da aka fada taktanuna anfusakum allati kana al-qawmu yaktanunaha anfusahum allati taballahu minha alaihim fa afa anhum qila amsan shine kanat khiyanatuhum anfusuhum allati dhakaraha Allah fi shay'ain ha intan kansu da suke na abu biyu ne na daya jima'un nisa saduwa da iyalansu kamar yadda ya faru da Ka'ab ibn Malik da wane ne da Umar ibn Khattab na biyu al-mat'am wal mashrab ci da sha kamar yadda ya faru gawa ga Qais ibn Sirma ko ibn Surma kaga shi ci ne bai ci ba kenan a iya samun wasu suncin duk da cewa duk da cewa an yi wa an yi wa imamu tabari raddi a nan gurin da ya kawo al-mat'am wal mashrab ita ce khiyana dukkan hadisin hadisan babu wanda ya nuna akwai ci a shiki- da ci da sha yana da kitin takhtanuna anfusakum babu ta amma yanayin abin da ya sa- faru da kais to kaga ai rashin ci ne maganan ci ne har ya kai shi har aka sauko uhilla lakum lailatul siyabir rafathu ila nisaikum in aka tura wa imamu tabari wannan babu laifi duk da cewa akwai kwashan ma imamu al-bagawi yake cewa qala ahlut tafsir kana fi ibtida'i al-amri idha aftara ar-rajulu halala lahu at-ta'am wash-sharab wal-jima' ila an yusalli al-isha al-akhirah aw har zuwa ƙarshe haka ibnu kathir ya fada haka shi ma imamu sa'adi haka imamu bagawi dukkansu ƙarshe natija ta ƙarshe sababin saukan wannan aya shine waɗannan sabuba guda biyu ɗin da ci da kuma sa- kusantan iyalai game da ci da sha shine hadisin qais game da kusantan iyalai a- a- menene ta- alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ita kuma ta sauka kan ka'ab ibn malik da umar bin khattab fa'ida ta hudu na faɗi ta hudu shine fata ba alaikum ɗin nan fal'ana ba shi ruhun nan to shi ma zan tsallake shi wabta goma ka taɓa Allah lakum ku nemi abin da Ubangiji ya rubuta mu ibn abbas yake cewa ma ka taɓa Allah lakum shi ne alƙur'an ku ta karatun ƙur'ani a cikin watan ramadan تبتغوا ما كتب الله لكم أي ابتغوا القرآن بما أبيه لكم فيه وأمرتم به كي تكرمت القرآن كي أي كتاب ديها يا أمرتكم كي نسنش أبن ديها نيكم وسكت وابتغوا ما كتب لكم أي الولد ku nemi abin da Allah ya rubuta muku shine ku nemi aihuwa ku nemi ƴaƴa saboda me yasa ka duba ayar mana alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum ko wakulu washrabu hatta tabannakum bil khayt al abyd min al khayt al aswad min al fajr thumma atimmu siyama ila al layl wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ina ne aka ce yawa fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum da aka yi maganar kusantan iyalai sai aka ce wabtagu ma kataballahu lakum min al aulad kenan da kusantan su wannan yana da karfi wasu kuma ce wabtagu ma kataballahu lakum lailatul qadari daren lailatul qadari kai ta nema a cikin watan azumi matsala ta gaba wa kulu washrabu wannan ana maganan ah, bari mu tsallake shi ma thumma atimmu siyama ila al-layl thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare summa atimmu siyama ila al ku cika azumin ku zuwa dare kenan yanzu daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana shine aka haramta ci da sha sai mutum biyu kacal su ne aka yadda su ci su sha ko wanda suka shiga kiyasi karkashin su matafiyi da marar lafiya kamar da makaranta a can baya ko su ne aka yadda su ci su sha mun gane ko su aka yadda su ci to wanda ya ci wanda ya ci abinci a ramadana banda cikin waɗannan mutum guda biyun fa ya hukuncinsa duk wanda ya ci abinci a ramadana in ba matafiyi ba ba kuma marar lafiya ba kun gana ta kaita guda biyun nan wani zai ce ya mai al'ada mai al'ada tana karkashin marar lafiya ne mai jinin biki tana karkashin marar lafiya ne tsoho yana karkashin marar lafiya ne shi yasa kawai sai in ka ce matafiyi da marar lafiya duk sauran nan sun shiga ciki to wanda ba waɗannan ba idan ya ci abinci a ranar ramadana ya hukuncinsa sai malamai suka ce ɗayan biyu ne ko ya zama na ya ci da mantuwa ko ya zama na ya ci da ganga ko ya zama na ya tara da iyalinsa da mantuwa ko ya zama na ya tara da iyalinsa da gangan wanda ya ci da gangan ko ya ci da mantuwa hukunce hukuncin suna da faɗi wanda ya tara da iyalinsa da gangan hukunce hukuncinsa suna nan shin zai iya yiwuwa mutum ya tara da iyalinsa a cikin azumi da mantuwa? Mala Aliyu ya ce ba zai yiwu ba. It's very very possible Mala Aliyu. Shi ne abinda za mu tattauna gobe in Allah ya yarda akwai matsalolin da za mu karasa karkashin ayan nan sannan mu shiga aya ta gaba insha Allah tabaraka wataala saboda matsalolin in mun fara suna da fadi kuma a yanzu ma naga time din ya cika har mun ƙara kusan minti ɗaya ko mun ƙara minti ɗaya ina ga zamu dakata a nan gurin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya